من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am babu bayan tamri bi tamri Babu bayani akan musayar dabino da dabino. Me hukuncin ai musayar dabino da dabino?
haddasana abul walidi haddasana laisu an ibn shahabin an malik ibn uwais sami'a ibn umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallama Malik bin Absin ya ji Abdullahi bin Umar Allah ya ƙara yadda a gare su. Yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alburu bil burri riban a ai musayar alkama da alkama mu'amala ce da riba za ta iya shigarwa illa ha'a wa sai ha'a ko gashi gashi. wannan ya kawo tasa wannan ya kawo tasa amma a ce wannan ya kawo tasa malamai suke cewa ko da shi wannan ya karba ya shiga gida ne ya fito da ita to ai riba ta shiga shi No.
yasa riban na sa'o tana shigarwa alkama Mm.
haka ma duk wani abinci wanda yake zai karbi ikitiyati da iddihari a wajen malikawa illatu da amin riba ikitiyatun waddiharu duk abinci da zai ri- karbi ya iya rike mutum wato ko da shi kadai mutum ya ci zai iya rayuwa Mm.
ya kuma zamo zai iya karba ajiyuwa Mm.
wanda za a ajiye ne Mm. wa sha'iru bi sha'iri riban a misali sha'ir da sha'ir shi ma riba ne illa ha'a wa sai ko ha'a gashi gashi wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa wa tamru bi tamri riban a wato wannan da aka kawo a, alkama daban sha'ir daban shine wasu malamai suke kafa hujja akan cewa ashe sha'ir daban ne da alkama na'am Eh, amma wajen imam malik radiyallahu ta'ala anhu yace da alkama da sha'ir duk abu ɗaya ne ya dangi ɗaya ne shi yasa bai halatta a yi misali su da tafaruli ba amma wajen wasu malaman ya halatta ka ba da kwanan alkama biyu ka karbi na sha'ir uku Na'am.
Eh, amma wajen imam malik ko kaɗan bai halatta a yi tafaruli a wajen a cikin su ba da alkama da sha'ir da al duk um, wato ya ce duk uh, da sulut kai da Na'am.
alkama da sha'ir da sulut ya ce duk asalin su ɗaya na'am To,
na'am wa tamru bi tamri riban a yi misali dabino da dabino shi ma riba ce riba na iya shigan masa illa ha'a wa sai ha'a fa ga wannan ga wannan.
babu bai zabibu bi zabibi A wannan hadisin abu uku aka ambata. Daga alkama sai sha'ir sai dabino. Akwai wanda yake an faɗe su fiye da haka. To dai a irin nan sai aka samu bambancin fahimta a tsakanin malamai. Wai illar ribar mecece? su dai malakawa suka ce al'ikitiyatu wal iddiha wayan suka ce a alkairu alkairu zama wasu aunawa ake yi. to babu wai zabibi zabibi babu hukuncin misal zabibi da zabibi wadda ami bi da ami ko a misal abinci da abinci wato na arkul ha'ami ne alal hasi na haddasana isma'ilu haddasana malikun an nafiyin ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha anil muzabanati ya yi hani daga a sai da abu zubo abu da ake nufin ɗaiɗaiwarsa a ce a ba za a sai da shi gaba ɗaya ko a misal abin da wannan bai san yawan nasa ba wannan ma bai bai san yawan nasa ba wal muzabanatu abin da ake kira muzabana bai'u samar bi samari shine a misal 'ya'yan bishiya da 'ya'yan bishiya a wata ruwayar wato s- tamri bi tamri na kailan wato umarci samari bitamri ya zama lubiyar dabino a ce za a misayata da dabinan da yake shi ya tsotse No.
a ta fuskar awo tunda ba a san wannan wadda take lubiyar in ta gama tsotsewa ya za ta zama ba
wa bai'u zabibi bil karmi ko a misayar zabibi da inabi kailan in- a shi ba dai da awo zabibi inabi ne asalinsa amma in ya bushe to shi ne ake kiransa zabibi shi ko karabi inabin da yake bai riga ya bushe ba to a ce wannan inabin ya bushe wato ya tsotse wannan ko bai tsotse ba a ce a misaya ta fuskar awo to shi ma manzo Allah ya yi hani daga wannan saboda ba a san ya zai zamo shi wanda bai tsotsen ba in ya tsotse ya zai zama نعم حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم naha anil muzabanati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga cinikin muzabana
qala yace wal muzabanatu abinda ake kira muzabana shi Abdullahi ibn Umara shine mai fassara na'am to an yabi as-samara bi kailin shine sai da 'ya'yan itatuwa wanda ba su riga sun bushe ba da awo Mm. in za da fali ya ce in sanda ya bushe yawansa ya fi haka to na wani ni ni ni ne wa in na kasafa in alayya kuma ya zamo da ya tsotse din bai kai haka ba to na yadda na yi asara na yadda na yi asara shi wannan nasa dabinan lubiya wannan ko nasa labi- dabinan ya riga ya tsotse to shi me tso wan- dabinan nan wanda ya tsotse ya kawo mai lubiyan nan akan cewa gashi mai musaya na da mai musaya in ya so mun yi musaya idan lubiyar da na karba a wajenka da ta bushe ta tsotse ta ƙaru a kan yawan nawa to ya zama ni na samu wannan na'am in kuma ma zan da ta tsotse bai kai yawan nawa ba to na yadda na yi asara to Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani daga wannan Mm. qala wa Yace- hadathani zaid bin sabit Mm, Zaid- annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama rakhasa fil araya Abdullahi Umar ya ce Zaidun Sabitin ya faɗa min cewa wato ya zama hadi- eh, hadisin ruwayar sahabi ne daga sahabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame a cikin ariya. Me ake kira ariya mutum mai gona ta Mm.
dabino.
Mm.
Ya kiran wani almajiri ya ce ka zo kaga da dabinan da ke jikin wannan bishiyar da na wannan bishiyar da na wannan bishiyar duk na baka.
Mm.
ya zama ya bashi ne tun kan a ce da binan ya gama nuna to kuma tun da ya bashi ya zama ashe kenan zai ringa zuwa duba shi kuma ta ya zama ba a son a ringa shigo masa gona sanda ake so ya iya cewa to a maimakon yanzu ka zauna kana sauraro ko kana kewaye-kewaye na yadda da binan nan da na baka zan siya wa- a- wato a- a kirda da a ga idan an girbe ko ya gama tsotsewa zai kai kamar kwano nawa ko zai kai kamar buhu nawa to ka zo zan baka zan baka haka ba sai kai wahalar zuwa ba to shi wannan shi ake kira ariya wadda ita kama an togace ta daga ai musayar wa- a- abin da ya- wato abin da yake an san shi wato lokacin da ya bushe ko lokacin da ya tsotse da wanda ba a bai riga ya tsotse ba Mm.
to an yi rangwame a ciki saboda abin da yake ciki na daga taimakawa Na'am.
kowanne a cikin su kamar an taimaka masa Mm. bi harsiha ai musayarta da kirdadanta Mm. babu bai sha'ir bi sha'iri babin a musa sha'ir da sha'ir
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن اوس اخبره انه التمس صرفا بمئة دينار cewa shi ya nemi a musanya masa dirhamai shi yana da dinari ɗari amma yake so a musanya masa diraran nan nasa ɗari a mai da su dirhamai
فدعاني طلحة بن عبيد الله ya ce ɗalatun ubaidillahi sai ya kira na ɗaya daga cikin mutum goma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu albishir da aljanna
فترى وزنا sai muka yi tserere da ya ko muka yi ciniki نعم حتى استعرف مني har ya yadda dai zai min sauyi
فأخذ الذهب يقلبها ina في cewa يده.
ni in ka da sai dai duk dinari ka ban dirhami kaza نعم yana cewa "A'a, sai dai in ka da ka siya dirhami kaza a dinari daya shine Mm.
ma'anar tarawar na din نعم har dai a ƙarshe muka kai matsayin da shi ya yadda ni na yadda مم.
sai ya karɓi dinarin yana jujjuyawa a hannu ثم قال sannan ya ce حتى يأتي خازني من الغابة ka bari wanda yake ajiye min kuɗi ya dawo daga gaba gaba sunan waje ne wanda yake akwai gonakai shi da lahatu yana da wata babbar gona a wajen ta da biyu
وعمر يسمع ذلك alhali duk wannan abin da ake sai na umar yana ji
فقال sai umar ya ce wallahi la tufariquhu yace da malik ibn aws wallahi ba za ka rabu da shi ba hatta ta'khudha sai minhu ka karba da gare shi bai halatta ka bashi dinarin naka akan cewa zai baka dirhami nan gaba ba Mm.
sai dai in misali za ku yi, kana bashi yana baka Mm.
ka bashi ya baka nan take
qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama me yasa na faɗa muku haka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azabu bi zahabi riban a misalin zinari da zinari riba na shigarwa wannan mu'amala illa ha'a wa sai ha'a fa gashi gashi ga na wannan ga na wannan wal buru bil buru riban san alkama da alkama shi ma riba na shigarwa haka illa ha'a wa sai ha'a fa in za a yi hannu da hannu gashi gashi wa sha'iru bi sha'iri riban da sha'ir riba ce illa ha'a wa sai fa ha'a in gashi gashi ga wannan ga wannan wa tamru bi tamri riba da riban dabino da dabino shi ma riba na iya shigar masa illa ha'a sai wa fa in za ha'a a ce ga wannan ga wannan Mm. bawo bai zabi bi zabi baka kenan ashe kamar a yanzu kenan sai a ce ba daidai ba ne kana bukatar dala a hannunsa kai ciniki kan cewa ya siyar ma dala a kan naira kaza kowace dala to a ce kai ka ba shi naira shi kuma a ce sai da yamma zai kawo ma dala a sai dai ya ɗauko dalar tasa ka ɗauko naira taka kana ba shi yana baka Mm.
shine ya zamo ha'a wa ha'a Mm.
ga wannan ga wannan na'am ga wannan ga wannan
babu bai izahabi bi zabi babu musayan zinari da zinari
حدثنا سرقة بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن ألية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله عنه abu قال makaranta shine nufai ibn al-harisi Mm.
wanda yake daga banu saqif yake yace Allah ya kare da a gare shi قال رسول الله صلى الله عليه Ya وسلم ce, لا تبيع الذهب بذهب ba daidai bane ku yi musayan zinari da zinari إلا سواء sai بسواء dai daidai wa daida sai dai ka ba da daidai ka karbi daidai والفضة ba daidai بالفضة bane ku musayan azurfa da azurfa إلا sai سواء dai بسواء daidai wa daida وبيع الذهب بالفضة Kwa- kwa iya musayar zinari da azurfa والفضة ko بالذهب ku musayar azurfa da zinari كيف شئتم duk yadda kuke so Mm.
duk yadda kuke so ma'ana da aka ce duk yadda kuke so in ka ga dama kai da kake da dinari ka iya cewa in ya yadda Mm.
sai dirhami tara tara ma kai ka siya a mai di- dirhami tara a dinari ɗaya Na'am.
in ka ga dama ka iya cewa sai e- goma sha ɗaya Eh, in ya ce da shi kenan ya yi ba za ba za a ce ai dole matsalar a dubi yadda shari'a ta ajiye tsakanin dinari da azurfa am da azurfa ba da ka kama a babun zakka ai ana ɗaukan duk dinari ɗaya a matsayin dirhami goma Na'am.
kashi yanzu aka ce mai dinari goma da dirhami ɗari zai haɗa ya fitar musu da zakka ko?
Mm.
to amma a wajen musaya ya halatta a a musayan yadda ake so amma dai sharaɗi ya zama hannu da hannu Mm.
shi yasa a, idan jinsi ya saba to ribar na ce take shiga ba ribar ta faruri ba ribar ta faruri ba ta shiga in jinsi ya saba amma ribar na ita tana shiga
Babu bai ilfin doti bil wato fiddati.
ribar ta faruri shine fifitawa Na'am.
wannan duk yadda aka fifita ba wani laifi in dai ga wannan ga wannan Na'am.
dan ka ce kai da kake da dinari sai in ya yarda duk dinari ɗaya ya siya dirhami goma sha biyar in ya yarda shi kenan amma dai abin da ba a yarda ba a shari'ance shine a ce ka bashi sai an jima zai baka ko ya baka a ce sai an jima za ka bashi kuma in aka dubi yadda rayuwa take tafiya musamman a yau Mm.
sai a san cewa lallai shari'a ta nufin ta toshe wata kafa ce wadda daga wannan kafar in an bata a buɗe da gingimu na ke shigo saboda ta yiwu misali karfe uku na azahar mai cinikin a haka kana hangen cewa misali tsakanin dala da re- ne- naira ne kana hangen cewa yau a yanzu naira ba ta- dala ba ta fi ɗari hudu ba ka yadda kun yi haka to ta yi kan karfe hudu wani abu ya faru Mm.
a ce nerar ta kai ɗari biyar a dala ɗaya ko a ce ta yi ƙasa ya fi bai fi ɗari uku ba a naira ɗari uku a dala ɗaya inda ko kwanan da irin wannan ya faru wakaci ɗaya da gwamnati ta ce ta shiga ciki wakaci ɗaya k- farashin ya kare to yanzu idan kun yi bai kai ɗaya ya karɓa ɗaya bai karɓa ba ya za a yi wannan shi zai dawo rikici No.
ba gaskiya wani sai dai a sake to ba mu yi da kai ba dan da nan sai ka je rigima ta afu amma an har ya riga ya baka ka riga ka bashi eh, zai zo wajen ka ne duk maganar da zai zo sannan ai ta zama kamar tatsuniya ko No.
inda dai ya karɓi nasa ka karɓi naka amma in ya zama ɗaya bai bayar ba to wannan fa shine an shiga cikin rikici wanda kuma musu a yau dinnan a yau dinnan da ake wannan magana akwai wanda hangen irin wannan ma ya sa kudin kusan a ce sun dilme ko sun shiga wani hali eh shi wanda ya karɓa din yana ganin to shi ya karɓa ne da zaton cewa farashin kudin nan ba za su haura kaza ba amma lokaci ɗaya gashi sun haura shi yasa shi gaskiya ba zai bayar ba kuma abin kwana ɗaya kwana biyu ai ya zama to anya ma zai ba da asalin kuɗin ko ba ba zai bayar ba tunda rigingimu na zamani sai Allah ya san yadda suke shigo Eh, koyaushe a cikin rigingimu ake Mm.
daban-daban eh, ta ko'ina abin sai ka ga yana shigowa shi yasa ashe wata kafa ce babba ta rigima shari'a ta so ta toshe No.
da nan- da wannan tsari da ta kawo to
babu ban ilfiddati bil fiddati babu misalin azurfa da azurfa
حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان ابا سعيد حدثه مثل ذلك kamar wancan hadisi حديثا عن رسول الله صلى ya الله faɗa عليه masa hadisi وسلم daga manzo sallallahu alaihi wasallam فلقيه عبد الله بن عمر Sa'ad ibn Umar ya sake gamuwa da Abu Sa'id al-Hudri فقال yace يا ابا سعيد Abu Sa'id ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Faƙala.
ya yake ne قال أبو سعيد Abu Sa'id yace في الصرف ai hadisin yana magana ne akan musayar kuɗi a musayar wannan kuɗin da wannan kuɗin سمعت رسول الله صلى الله عليه Abu Sa'id وسلم al-Hudri يقول yace, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa الذهب بالذهب مثلا بمثل a misali zinari da zinari dole sai daidai wa daida
والورق بالورق مثلا idan بمثل za a misali azurfa da azurfa dole sai daidai wa daida bai halatta a samu tafaruri ba نعم shi ya sa matuƙar jinsi ya ɗayanta to ribar farlu na shiga نعم shi ne wanda daga cikin malikawa yake cewa riba na sa'in fin naƙadi harrim wa misluhu da'amu ribar a- wa wa misluhu da'amu wa indin sahu ma qad ta'addada No.
wa misluhu da'amu wa indin sahu ma qad ta'addada riba na sa'in fin naƙadi harrim wa misluhu da'amu wa indin sahu ma qad ta'addada وخص ربا فرل بنقد ومثله دعام ربا إن جنس كل توحد أي وخص ربا فرل بنقد ومثله دعام ربا إن جنس كل توحد نعم ita riban nasaru tana shigarwa kuɗi tana shigarwa abinci ko da abincin ya bambanta yasa za ku yi musayar shinkafa da dawa da shi bai halatta a ce ka ba shi shinkafar karfe sha biyu na rana a ce shi sai biyu na azahar zai baka dawar ba a bai halatta ba sai dai ya kawo dawarsa ka kawo shinkafa No.
to in an tashi duk yana fara ma fa'i ka iya cewa kai da kake da shinkafar sai in ya yadda duk kwanan shinkafa a maimakon kwanan dawa goma ya iya cewa a'a sai in ka yadda duk kwanan shinkafa ɗaya a kwanan dawa ɗaya in in dai za ku yi wannan ya karɓa wannan ya karɓa lokaci ɗaya to wannan ba laifi shi yasa ribar farno ba ta shiga idan ya zama jinsi ya ya bambanta shine ne zo a hadisi idza ikhtalafa al-ajnasu fa fiqu kayfa shi'tum amma idza kana yadan bi yadin نعم to حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تبيعوا الذهب ba بالذهب daidai bane ku ce za ku yi musayar zinari da zinari إلا مثلا sai بمثل dai daidai wa daida ولا تشفوا بعضها على بعض kada ku ƙara wani akan wani da wannan zinarin ya fi kyau kwarai a ce to bara a ba da gram goma irinsa a karɓi gram goma sha ɗaya wanda kyansa shi bai kai ba to haka bai halatta ba matuƙar dai dukkanin su zinari ne bai halatta a yi ta farure ba ولا ت- ولا تبيعوا الورق بالورق kan ku ce za ku yi misalin azurfa da azurfa إلا مثلا sai dai بمثل daidai wa daida ولا تشفوا بعضها على kan بعض ku ƙara kan ku fifita wani akan wani
ولا تبيعوا منها غائبا kan بناجز ku ce za ku yi misalin wanda baya nan da wanda yake nan daga ciki shine ribar nasa'u kenan
باب بيع الدينار بالدينار نساءً babu me hukuncin a bisa dinari da dinari ya zamo da jinkiri
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ضحاك بن مخلد حدثنا بن جريج قال أخبرني عمر بن دينار عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول ya ji ba sa'id al-hudri Allah ya kara ga- Allah ya kara yadda a gare shi yana cewa الدينار بالدينار in za a yi musayar dinari da dinari Wanda- dole ya zamo daidai wa daida Mm.
kada a ce wannan an ƙara wani ko ƙara a ce wannan saboda nauyin ai ba mai kyau bane bari a ba da dinari ɗari da biyar in ya so a karɓi wannan dinari ɗari to haka ba daidai bane
والدرهم بالدرهم haka nan dirhami ma za a misasta da dirhami sai ya zama daidai wa daida ka ce za a ba da dirhami ɗari da biyar a- a karɓi dirhami ɗari yasa daga nan za a gane wani mu'amala da a yanzu so da yawa aka yi irinta a ce wa idan an kawo kuɗi waɗanda suke sababbi ba za ka ɗan ƙara wani abu a kai a na tsofaffinka don a musanya ma da wannan sababbin Eh, a ce misalin ga a bandin na yan naira biyar biyar a bandin ɗaya ne amma in kana so sai dai ka ba da ɗari biyar da hamsin ko ɗari shida a baka wannan bai halatta ba a duban shari'a ba daidai ba ne to
فقلت له yace da shi وإن ابن عباس لا يقوله to ai wannan abin da kake faɗa abdullahi abbasin yana ganin ba haka ba ne
فقال أبو سعيد abu sa'id ya ce سألته na tambayi shi abdullahi abbasin din فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه Nake da وسلم shi da kake cewa ai ba laifi ai musayar dinari da dinari ko da an samu tafarule magana ce da ka ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama أوجدته في كتاب الله تعالى inda aka faɗi haka a qur'ani wato inda yake kai ta fuskar fahimta ka qur'ani ka kai ga gano haka Mm.
inda ba lalle abdan za a faɗa a qur'ani sai an fito da shi baro baro yanda kowa ma zai gane ba a akan yi magana su da yawa da waɗanda suke malamai don a nuna matsayinsu Mm.
yarfa illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin قال sai abdullahi ibn abbasin ya ce كل ذلك لا أقول ni ba zan ce a wajen manzan Allah na ji wannan maganar ba ba kuma zan ce a ƙur'ani na gano ba
وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني kuma na san ko kun fi ni sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas ko da yake shi dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dan gida ne Mm.
dan amun Annabi ne sallallahu alaihi wasallam to amma kuma shi yana yaro shi yana yaro yanzu shi yasa sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati da Allah gaba ɗaya bai haura sha biyar ba yanzu ko abin da yake kama da haka shi yasa wa'annan ko wasu sun kai 25 wasu sun kai 30 wasu sun kai 40 to shi yasa dan ya ce ya sun bi sanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba mamaki wato dangane da shekarunsa in an kwatanta da shekarunsu
ولكنني أخبرني أسامة sai dai ne abin da yasa na faɗa usama ibn zaid ne ya faɗa min annan nabiya sallallahu alaihi wasallama cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
na'am la riba illa fin nasiyati ba riba sai ko riba ta jinkiri Mm.
amma wato ba riba farlu kenan gaba daya wato wannan hadisi da usama ke ruwaito masoyin manzo dan masoyi Mm.
Ah, wanda sha Allah na abbasin ya ruwaito daga gare shi malamai sun ce Mhm.
ko dai mansuhi ne ko kuma za a yi tawilinsa akan cewa inda aka ce ba riba sai ribar jinkiri inda yake jinsi ya saba na'am in jinsi ya saba to shine abinda aka hana jinkiri Mm.
amma ta faru ne wannan ba laifi kamar yadda aka faɗa misalan za a misali zinari da azurfa ko nawa a iya amma dai sharaɗi mai zinari ya kawo nasa mai azurfa ya kawo nasa ko za a misayar dawa da gero to ko kaka aka tsara a yi in mai gero ya ce shi sai in an yadda cewa duk kwano ɗaya na gero a makofin kwanon dawa biyu mai kwa- mai dawa ya ce ya yadda shi kenan sa iya misayar amma dai ya zamo ga wannan ga wannan jinkiri ne ba a yadda ba shi yasa a nan ne inda za a ce eh ribar nasi'a ta shiga amma ribar farko ba ta shiga ba to
babu bai ilwarin ibe zabi nasiyatan babu musayar azurfa da zinari a ce za a yi jinkiri daidai ne mai azurfa ya bayar a ce sai gobe mai zinari zai bashi ko mai zinari ya bayar a ce sai gobe mai azurfa zai bashi
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهالي قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف na tambayi bara'un azib da zaidun arkam Allah ya kara dagare su daga musayar kuɗi نعم وكل واحد منهما kowane يقول ɗaya daga cikin su yana cewa هذا خير مني ai in tambayar za ka yi kaga wannan shine malami na Mm.
da kai ya ce za ka domin da tambaya ga malami na ni wannan ya fi ne wato kowanne yana mai da tambayar ga ɗaya نعم shi ya so a ce kowanne a cikin su ya ba da amsar tambayar amma su kuma suke nuna cewa a'a wannan ya baka amsar ba sai na baka ba ai gaba yake da ni ya fi ni ilimi to amma dai a ƙarshe shi ya matsa cewa ai duk sai sun faɗa to kowanne a cikin su sai ya ce فكلاهما يقول kowanne a cikin su ya ce نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا bayar azurfa da zinare a ce ɗaya bayan ɗayan daga baya baya a ce mai zinari ya bayar mai azurfa sai gobe ya bashi ko mai azurfa ya bayar mai zinari sai gobe ya bashi to manzala ya yi hani daga wannan shine riban na sa'u ke
babu bai zabi bilwarki ya dan biyadin babu cewa za a yi misalin zinari da azurfa dole sai hannu da hannu wannan ya bayar wannan ya bayar
حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوامي أخبرنا يا ابن أبي ساقة حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال da ya ce نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرة بالفرة a ce za a yi misalin azurfa da azurfa والذهب zabi بالذهب ta zinari da zinari إلا سواء بسواء daidai wa daida وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة amma ya umarce mu ko ya ba mu dama cewa ma iya musayan zinari da azurfa كيف شئنا yadda muke so والفرة ko بالذهب musayan azurfa da zinari كيف yadda شئنا muke so amma fa dole ya zama hannu da hannu da faru ya halatta amma dole ya zama hannu da hannu Mm. babu bai babu bai ilmu babu zabanati cinikin zubo wa ya bai utamri bi samari shine a sai da a misayar da binan da yake ya riga ya bushe ya kashe da wanda yake ɗanye Mm.
wanda yake nubiya Mm. wa bai uzabibi bil Bayan karmi zabibi shine inabin da yake ya riga ya tsotse Mm.
da inabin da yake bai riga ya tsotse ba wa bai ul araya ko a a cinikin darawa wato a ba wani abu kuma daga ba a ce to ba za a- a- a kirdada abin da aka bashi ya a biya shi na'am qala anasun Anas ibn Malik Allah ya kara da a gare shi yace hadisin da yake a nan Buhari ya kawo shi mu'allaki amma nan zai kawo shi a mu- mu- mu- muttasili Na'am.
zai kawo shi da isnadinsa نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة ya hani daga muzabana ko muhakala Mm.
manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga muzabana Mm.
a haru da kuma muhakala Na'am.
Eh, shine mu wasu da yawa su ce ma'anar muhakala shine kamar a ce dawa مم.
tana cikin zarganiyarta ba a Na'am.
ga an casa ba ba a sussuke ba balle a ce an rede ta an fidda kaikayi an fidda dawa Mm.
a ce a misayar wannan da dawa da take an yi komi sai ainihin dawa مم.
to a ka kawo damin ka na dawa a ce za a baka kwano kaza na dawa نعم shi ne muhakala Oh.
shi wasu malaman da aka suka fassara cewa shi din ma dai ba daidai ba ne saboda akwai ganar ka kawo damin dawa an ba ka kwano goma na dawa to ta yi kai kwano ya damin naka na dawa in aka sussuka ya kai kwano goma sha biyar ta yi aka sussuka gaba ɗaya bai fi kwano takwas ko bakwai ba kaga kenan an an shiga cikin wani garare kai abin da aka baka an san shi amma kai abin da aka bayar da abin da ka bayar ba ba a san shi ba shi yasa aka yi hani daga gare shi
حدثنا يا ابن بكير حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah قال sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ba daidai bane ku ce za ku sai da 'ya'yan itatuwa مم.
yana kan bishiya 'ya'yan itatuwa suna kan bishiyar su a ce za a siyar ba daidai ba ne sai in har sun fara nuna dan idan ka saiwa da dan uwanka ya biya ka kafin 'ya'yan itatuwan nan su nuna sai wani abu ya same su ai yayi asara yayi asara ko kuma in sun nuna din ma lami lafiya to ba a san yawan da za su kai ba ta yi duk yadda ake hangen za su kai ya zama abin ya saba ba haka ba shi yasa ya zama kenan garari ya shiga cikin ciniki shari'a ko abin da take ta kokarin dorawa shine a rage garari kada garari ya shiga cikin ciniki ya zama abin da aka siya an san shi kyakkyawan sani kamar yadda kuɗin da za a karɓa a kan abin su ma ya zama an san su kyakkyawan sani نعم ولا تبيعوا الثمر بالتمر ba daidai ba ne ku musayar rubiyar dabino da dabinon da yake ya riga ya tsotse
قال سالم واخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع yake الارية mahaifina shi ne abdullahi umar bin hatab ya bani labari daga zaid bin sabit cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame bayan nan a cikin cewa a sai a yi musayar abin da aka bada kyautarsa ne daga 'ya'yan bishiyar بالرطب a a musaya da lubiya او ko a بالتمر yi musaya da dabino ولم يرخص في bai غيره rangwame ba a cikin wani wata iyaka nan ne kawai saboda duban wata maslaha maslaha ce ga shi wanda aka ba maslaha ce ga shi mai gona
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن Manzo المزابنة Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga muzabana.
والمزابنة Muzabana اشتراء الثمر بالتمر shine a كيلا musayar nubiyar dabino da dabinon da yake riga ya tsotse. A ce ta fuskar au a auna tunda to ba in an ce an auna kwano goma kwano goma to wanda yake nubiyar yanzu in ya tsotse nuzifo in ma cewa aka yi ato ba da wannan a sa sha ɗaya wannan goma to lalle in wannan ya tsotsan ya tsaya iyaka goma ko ya haura ko ko ya kasa da haka shi yasa an samu garari نعم وبيع الكرم بالزبيب كيلان ko kuma a misali inabi wanda yake bai tsotse ba da tsi- inabin da yake ya riga ya gama tsotsewa kai da ta fuskar awo
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن daga المزابنة muzabana ya والمهاقلة yi daga muhakala والمزابنة abinda ake kira muzabana اشتراء الثمر بالتمر shi ne a yi musayar wato rubiyar dabino da dabinon da yake shi ya riga ya gama tsotsewa fi ru'usin nakhali a- a wanda yake kan dabino kan bishiyar dabino
حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Ibrahim Abbas ya ce نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga muhakala shine misali a musayar dawar wadda yake an cashe ta an fidda kome an fidda kaikayi da dawa wadda take cikin zangarniyarta والمزابنة ko kuma muzabana
حدثنا عبد الله بن Muzabana مسلمة ya yi hani daga muzabana a Na'am.
musayar lubiyar dabino da dabinon da yake ya riga ya tsotse مم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallama أرخص لصاحب الأرية ya yi rangwame ga wanda yake ya ba da kyauta ‘ya'yan dabino a tun suna kan dabino
an yabi a ha bi kharsiha cewa ya iya musayata da kirdadanta ko wanda aka ba ɗin ya iya musayata da ainihin wanda ya bashi da Na'am.
kirdadanta a duba a ga masana su ce to wannan ana ganin in ya nuna ya zai kai kwano kaza to ya ce ka je to duk ran da aka yanke ka zo zan baka kwano kaza eh ka je duk ran da aka yanke ka zo zan baka kwano kaza ko duk ran da aka sauke ka zo zan baka kwano kaza
babu bai in samari alal ru'usun nakhali babu hukuncin a sai da 'ya'yan itatuwa 'ya'yan dabino wato wanda yake lubiya alhali ba a riga an sauke ba daga kan bishiyoyin dabina a ce za a siyar amma ba wai a yi musayarsa da wani dabino ba a'a a siyar da Zinari wal zaɓar firati.
da zinari ko azurfa me hukuncin wannan حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب اخبرنا ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ya ce نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga a ce za a sai da 'ya'yan bishiya حتى يطيب sai in ya isa a ce ya ya fara daɗi ya isa a ce
ولا يباع شيء منه الا kuma بالدينار ba daidai ba ne والدرهم in ya isa a ce ɗin ma a ce za a sai da wani abu daga cikinsa in ba da kuɗi ba ba a ce za a yi musayarsa da dabinan da yake a ƙasa ba sai dai a yi Illal musaya araya.
da dinari ko dirhami wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya rangwame a yi musayarsa da dabino kamar sa sai wanda aka bayar kyauta
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأل عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu رخص alaihi في wasallam بيع ya rangwame الراية a cikin musayar da- dabinan da aka bayar kyauta في خمسة أوسق matuƙar dai bai haura wusuki biyar ba wusuki biyar ko ƙasa da haka أو دون خمسة ko abin da yake أوسق ƙasa da haka قال نعم ya ce ƙwarai kuwa ya ce ƙwarai kuwa
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد wato lamirin ƙalan na shi imam malik ne imam malik ne da aka tambaye shi da shi ubaidullahi ibn rabi ya tambaye shi ka ji wannan hadisin sai ya ce ƙwarai na ji to haddasana علي بن عبد الله مم.
حدثنا سفيان قال مم.
قال يا ابن سعيد مم.
سمعت بشيرا قال مم.
سمعت سالم بن ابي ح- حسمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر dan zala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga a ce za a yi misayin lubiya da wanda yake ya bushe
ورخص في amma ya الأرية yi rangwame a cikin wanda aka bayar kyauta An a yi tuba abin musayarsa harsiya.
a musayarta da kirdadanta يأكلها أهلها رطبا in ya so masu i- sa iya ci ma- wanda su suka siya din sa iya ci tun ma tana lubiya
وقال سفيان مرة أخرى a wata wani wani- wata marar ya ce إلا أنه رخص في sai الأرية dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame a cikin dabinan da aka bayar kyauta a iya musayarsa يبيع أهلها بخرسها ya zama masu ita su shi wanda aka ba wa kyautar ya musaya da masu gona da kir- da kirdadan wanda aka ba shi kyautar nan
يأكلونها رطبا in ya so su masu gonar sa yi amfani da wannan dabinan da da sun bayar kyauta amma kuma suka dawo suka yi musanya Na'am.
da wanda suka baiwa to sa iya amfani da shi tun yana lubiyar Kala ya ce huwa sawa'un.
wannan daidai ne Kala Sufyanu sufiyanu ya ce wa qultu li aya wa ana gulamun na ce da haya sannan ne masa wannan maganar ina karami ina yaro wa inna ahla makkata yaquluna ai mutanen makka suna cewa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama rakhasa lahum manzala sallallahu alaihi wasallam ya musu rangwame fi bai'il araya a cikin ai musayar dabinon da aka bayar kyauta ba tare da wani kaidi ba ma'ana su mutanen makka ba sa duban kaidin kamar ba su ruwaito kaidin ba Mm. fa qala sai ya ce wa ma yudri ahla makkata yi mutanen makka manoma dabino ne gonar dabino no ce a makka balle har su sani ai magana dabino a madina ne da wasu garuruwa da yasa wato ashe mutum in ya ruwaito abin da ba ɓangarensa ba ba mamaki don an sami bahaguwar fahimta ko kuskuren fahimta na'am yan sabanin in ya ruwaito abin da yake ɓangarensa yan abin da yake ɓangarensa yanzu mutumin da yake a sahara ya ce zai bagana a kan ya a bishiyar manja take manja manja ko nan ba ta yi ko sai kurmi ko nan da ba sahara ba ce amma dai manja ai ba ta ba ya yi ko amma sai in ka je kurmi yanzu mutumin sahara in ya ruwaito wannan ai ba mamaki dan ya yi kuskure inda da amma ba ba ba abu ne da ya shafe shi ba na'am shine abin da shi ya haifar sa'idin yake so ya nuna a nan na'am qultu ya ce innahum yarunahu an jabirin ai ba wai magana ce da suka faɗa haka suka ce jabiru ya faɗa musu fasakata sai ya haya ya shiru
qala sufyanu sufiyanu ya ce inna ma aradtu anna jabira min ahli al-madinati abin da nake nufi da wannan cewa to ai wanda ya ruwaito maganar asala yana inda zai sanya da binan yake domin mutumin madina ne jabiru abdullahi ai mutumin madina ne Mm. ila li sufyana a wato bambancin shine a ruwaya ya habnu sa'idin wato bambancin da ke tsakanin ruwaya ya habnu sa'idin da ruwaya mutanen makka na'am shi ya habnu sa'idin ya kaidance rangwamen da aka yi a cikin sai da abin da aka bayar kyauta da cewa a kirdada na'am kuma cewa idan su masu gona suna ganin suna so su yi amfani da 'ya'yan itatuwan tun yana lubiya tun farkon ah, nu- ah, nunarsa shi ko ibnu iyayenata a ruwayar da ya daga mutanen makka an kawo ne da cewa an yi rangwamen gaba daya ba wani kairi kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwama shi yasa ko da wannan kaidin ko ba kaidin a iya yi to shine shi ya haibar sa'id al-ansari yace yana hangen mutanen makka rashin saba wasu da irin wannan shi yasa har suka yi kuskure a wajen fahimtar yadda ake nufi suka kawo shi gaba daya alhali magana ce wadda take bukatar kaidi na'am ila li sufyana aka ce da su ya dumnu iya nata wa laysa fi nayun an an bai'i samari
a to hatta yabduwa salahu ai a ciki bai kunshi hani daga bisayar 'ya'yan itatuwa ba ko sai da 'ya'yan itatuwa ba Mm.
har sai ya nuna sai sun fara nuna
qala la sai sufiyanu ya ce a'a a wannan ruwayar da na yi daga mutanen makka a wannan hadisin ba su sa wannan ba ba kamar ruwayar jabiru ba wadda shi ya am ba kamar ruwayar shi ya haifnu sa'id al-ansari ba ba kamar ruwayar haifnu sa'id al-ansari ba da ya daga bashiru ah, shi kuma wa bushairu da ya daga bushairu shi kuma bushairu daga salim na abi hasmata cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ga yanda ya ce to shi yasa wato irin wannan yana daga ihtilafin ruwaya ce na'am ko a ce wannan ruwaya ta zo da kaidi a kaidin da wan- waccan ruwayar ba ta zo da shi ba yayin kaidin da waccan ruwayar ba ta zo da shi ba shi da Na'am.
wannan hadisin duk masu littattafan nan shida sun fidda shi in ban da ibnu maja ibnu maja shi kadai bai fi- ne bai fidda wannan hadisin ba na'am to babu tafsirin araya babin fassarar araya me ake nufi da araya ne ana ta faɗa araya a baya amma wata yi ma ba a fassara ba balle ha a sani wa qala malikun imam malik ya ce al'ariyatu abinda ake kira ariya an yuriyar rajulun rajula na shi ne mutum ya baiwa mutum 'ya'yan dabiniya 'ya'yan bishiyar dabino sun mai ta'azza bi dukhulihi alaihi mutum ne da wani nasa ko wanda yake tausayawa zo in taimaka ma kaga dabinan nan duk sanda ya nuna ka zo ka ɗiba 'ya'yan gaba ɗaya na ban ma to shi wanda aka ba musamman mabukaci ne ai kwana ɗaya ne sai ka gan shi ya je kai ko ya fara nuna an ce an bani ko ya fara nuna bara in je in sauke kayana in amfani da shi sai ya zama har shi mai gona yawan zuwan mutumin nan da aka yi wa kyauta gonar abin yana damunsa ya zama yana cutuwa da shigar da yake masa ya zo yau ya zo gobe ya zo jibi eh, to ya ga abin an yayi yawa
farukhisa lahu an aka yashtariha yi min masa al-kamri rangwamen shi mai gona wanda ya bada kyautar ya musayar wannan wato da busasshen dabino cewa to ka bari a maimakon zuwan da kake bara mu samu wanda yake gwani a wajen sani da kirdadan dabinan ya zo ya duba ya ga ya'yan da ke kan bishiyar dabinan nan in sun nuna sun bushe wato ya zama sun gama tsotsewa za su kai kwano nawa ko za su kai mudinnabi nawa ko za su kai sa'i nawa in ya so in aka yi haka zan baka
wa qala ibn idrisa a ibn idris ya ce al'ariyatu abinda ake kira ariya wato ibn idris a nan ana nufin imami shafi na'am radiyallahu ta'ala Na'am.
anhu na'am, to shine abinda muzi ya yanke da shi a littafinsa ta hazir na'am amma wasu suka ce a'a ba shi ake nufi ba abdullahi ibn idris al-awadi ake nufi Mm.
wanda wani malami safakusi ya ce kwarai haka abin yake amma ibn baddali ɗaya daga cikin manyan malamai malikawa wanda suka yi wa buhari sharhi da kuma sulki a takamilar da yawa majmu'u sharhin na muhazzab sun yi taraddudi ko a shafi'in ake nufi ko ko awadi din ake nufi to shi dai wannan kowanne ne a ciki ake nufi ya ce la takunu illa bil kaili min ita at-tamri ariya ba a yin ta sai ko da awo abun aunawa daga dabinin da yake ya gama tsotsewa yadan biyadin a yi shi hannu da hannu la yakunu bil jizafi ba a yin sa da zubo ba a yi da zubo
wa mimma yuqawwihi qawlu sa'l ibn abi hasmata wannan kaulin yan- a yana daga abin da zai karfafa shi abin da aka ruwaito daga salim da abi hasmata bil ausuqi al musiqati ya ce da wasuki wanda suke abin aunawa abin aunawa
wa qala ibn ishaq fi Ibn Sa'ad hadithihi mai anna fi magana an ya ibn ce, a umara hadisin da ya ruwaito daga nafi daga abdullahi umara radiyallahu Allah ya anhuma ƙara yadda a gare su كانت العرايا أن يري الرجل الرجل في ماله النخلة a inda ake ariya shine mutum ya baiwa wani a gonarsa ya bashi 'ya'yan bishiyar dabino Na'am.
ya ce kaga wannan da bishiyar duk 'ya'yan da suke kai na, na baka Mm.
alhali a sannan 'ya'yan ba su gama nuna ba
والنخلتين ko ya bashi kyautar dabino biyu bishiyar dabino biyu مم. وقال يزيد عن سفيان بن حسين Mm. shi a tasar العرايا wayar ya ce shi suwanin husaini مم.
to ya ce ariya نخل كانت توهب للمساكين a bishiyoyin dabino ne da ake cewa 'ya'yan da ke kan bishiyoyin nan an bayar ga almajirai فلا يستطيعون أن ينتظروا بها su almajirai suna cikin bukata a ce a saurara har sai ta gama nuna ma abin sai ya zama kamar wani abu eh, yaushe za ta karasa nuna wanda yake cikin bukata kwana ɗaya gani yake kamar shekara Eh, wani yana jin yunwa yanzu eh, bara gobe da safe a baka abinci gani yake a- shekara kake so yi da yunwa Eh, shekara yake- kake so yi da yunwa رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر aka yi musu rangwame ya sa yi musayarta da abin da suke so na daga dabinin da yake ya riga ya tsotse حدثنا محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم Allah ya ƙara yadda a gare su أن رسول الله صلى الله عليه daga وسلم ruwayar sahabi daga sahabi Mm.
Yakan kuma kowanne daga cikinsu mahaifinsa sahabi ne Allah akbar.
Eh, ko a- ko ko shi Abdullahi bin Umara mahaifinsa sahabi ne mahaifin Abdullahi bin Umara sahabi ne Na'am.
Eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rangwame a cikin ariya an tuba An tuba bi kharsiha harsiya kailan.
abin aunawa
قال موسى بن عقبة bata yace والأرايا araya abin da ake kira ariya نخلات معلومات dabinai ne bishiyoyin dabinai ne sanannu تأتيها da za ka je ka فتشتريها siya ka siya daga wanda aka ba kyauta an ba da kyautar 'ya'yan wannan bishiyoyin na dabino to kai ka je ku yi musaya
نعم
to Ba- sai ta ci babban isirari نعم
eh kwarai kuwa in dai wanda yake riba za ta shiga wane hukuncin su ɗaya da dabino amma fa wanda riba za ta shiga ba wanda riba ba ta- za ta shiga ba ma wannan ai daban yanzu kamar mangwaro ne idan an baka mangwaro wannan ai tun da riba ba ta shiga wa mangwaro shi yasa wannan duk waɗannan sharuɗan da ake faɗa babu su yawwa tun da dai mangwaro da riba ba ta shigan masa ko ko kamar leman zaƙi a ce leman zaƙi ne aka baka wannan ka zo ka ɗauki ka sauke leman wannan bishiyar da wannan da wannan wannan na kun yi musaya wannan ba laifi ko a ko kaka ma tun da riba ba ta shigan masa ko tun da ba layud da haru Mm. Mm. a wannan kuma ai abin ma ya ƙara faɗowa gidan sauki yauwa tun da wannan ah, mota kaga ita da mun ba abu bane wanda yake raba wuyi za a ce irin wannan nau'o'in na raba za su shiga musu game da harkar canji nan kamar inda yake kamar sun an saba ko tsarin mutum sai dai je ka kuɗi wani lokaci a ce masa ya zauna yana ji za a karɓi kuɗin sai an je wani guri haka wanda zai ɗau minti goma zuwa biyar sannan a ce za Kafin a ce kawo kuɗin an ko a sallame tara shi, kuɗi sai eh.
an je an aika banki an waya Haka.
irin wani haka to babu hanyar da za a kauce wa a ai mutane su gane yadda shari'a take yau idan mutane suka gane yadda shari'a take in mutum cewa ya ka sa masa musamman an zai abin ya dawo da sauki mutum ya ce to kudin duk da kake so kai canji ka sa a au- a kawun ɗinka wanda zai iya tambaya ko ka tambaya a gabansa a ce ga kudin to in shi ma nasu sun zo sai a iya musayan nan take ko abu ne mai sauki wanda yake za a iya musaya ko dai kai ah, in ya baka din kai transfer din nasa ga naka din ga account ɗinsa ya ga alert cewa ai ga kudin sun shigo shi ma ya baka na nasa kaga kenan ya zama an kauce wa wancan tunda dai ba abin da ake bukata ya zama kowanne ya ya rike a hannu da kuma yau account ɗinka ma ya rike a banki kamar ka rike ne a hannun ko tunda in ba kai ba ba wanda yake da damar ya ce zai tasarrufi da shi Mhm.